بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar juma'a ne 21 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 18 ga watan Julai shekara ta 2014 wannan shine zaman tafsiri na shida wanda muke gabatarwa ga ainihin iyaye mata a wannan masallaci namu mu'assasa Ali bin Abi Talib wanda yake a nan anguwar madaci gwargwaje zaria jihar kaduna a najeriya wanda kuma in allah ya yarda wannan zama da muke yi a wannan safe shine zai zama zama na ainihin wato ƙare tafsirinmu na bana daga wannan zama sai kuma allah maɗaukakin sarki ya kaddari muna da rai baɗi zai mu zo mu ci gaba insha allah ishara akan cewa idan ya kasance an samu wani dama ma'ana an samu wani dama wani faraga na wani lokaci to za mu iya sanar da ɗaliban namu a gayyaci iyayenmu mata gaba ɗaya sai kuma a zo a taru wata rana domin gabatar da wani tafsiri in ta kama ina fata an fahimta kamar yadda aka sani daman a nan muna gabatar da karatuttuka mabambanta tun daga bayan asuba har kusan bayan sallar la'asar duk sanda aka zo nan masallaci har zuwa bayan sallar isha za ku ga karatu ake yi wanda ake yi wa hadda bayan asuba wanda da ake yi wa karatuttuka mabambanta haka a zo a ci gaba bayan azahar wani lokacin wani lokacin da hantsi har zuwa bayan la'asar har zuwa tsakanin magariba da isha har zuwa bayan isha to kullum mu a cikin karatu muke muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan wannan aiki da muke gabatarwa saboda haka wannan shine zai zama tafsirin mu na ban kwana kenan za a ce koko na yaya ra'ashi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace a jiya idan ba a manta ba mun karanta waɗannan ayoyi guda hudu tun daga inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ko mun ji Allah maɗaukakin sarki cikin rahmansa ya nuna ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani kasuwanci wani tijara wani sana'a na musamman wanda in har muka daure muka shiga to za mu samu rabo duniya za mu ci riba a duniya za mu samu rabo a lahira za mu samu gidan dawwama gidan ni'ima a ranar lahira shine Allah zai biya mu da aljanna tun daga nan duniya kuma zai fara yi mana gafara a jiya mun daidai irin wannan kasuwancin ko kuma kowa ya yi sha'awar ya shiga wannan kasuwancin to sai mu ƙara dagewa sai mu ƙara jajircewa mu tabbata ba mu sakaci ba ba mu kasa a gwiwa ba ba mu bari wannan dimbin alheri da rahama da falala da gafara da Allah ya mana alkawari ba mu bari ya wuce mu ba kowa na iya shiga da mai karamin jali da mai babban jali haka ne ko ba haka bane da hajiyar binni da ainihin wato wanda ta fara ita yanzu bana ta za ta zama hajiya kowanne ne da na gari da na ƙauye da babba da yaro da ba wanda ba zai iya shiga wannan kasuwancin ba kaga in ba kasuwanci irin na wanda Allah ya kawo bawa ba anya kowane kasuwanci mutum zai iya shiga yanzu mai yiwuwa daga cikin mu nan akwai wani sana'a da muke son mu yi amma saboda wannan kasuwancin mutane suka kawo shi ba kowa zai iya shiga ba ina fata an fahimta amma shi Allah sai ya kawo kasuwanci duk yadda kake zaka iya shiga ko kai ne ƙarshen fakirai da miskini a duniya kai ma zaka iya shiga ba wanda zai iya wuce ka dan shine miloniya ko shine biloniya saboda kowa zai iya imani ko akwai wanda ba zai iya imani ba kowa zai iya imani da Allah da manzansa sannan kowa zai iya ba da ɗan abin da yake da shi shi ma ya shiga wannan kasuwancin kuma aljannan Allah zai baku duka kaga wannan kasuwanci ai sai na Allah ko Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayan da za su samu rabo a cikin wannan irin dimbin babban kasuwanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana khadijatul kubra ta samu wannan rabo ko abubakar ne siddiq ya samu wannan rabo umaru ne faruk ya samu wannan rabo usman ibn affan zunnurai shi ma ya samu wannan rabo aliyu dan abi talib abdurrahman dan au sa'ad ibn abi waqqas az-zubair ibn al-awam duk ga su nan baki ɗayan su kaf sun rabautu da yin wato irin wannan dimbin kasuwanci sannan mata su ma ba a baro su a baya ba ga su ummu atiya ga su aisha ga su ummu sulaimin ga su ummu salama ga su zainab bintu jahsh duka su ma sun samu wannan rabo ummul masakina jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to daga ƙarshe sai Allah madaukakin sarki bayan ya bayyana irin falala da zai yi wa bayi duk da ya samu kanshi a irin wannan aiki da ya samu kanshi a irin shiga wannan ciniki da kasuwanci Allah ya ce zai ba shi gafara ma'ana zai ba wannan bawa gafara ya kankare mishi zunuban shi kuma ya shigar da shi aljanna wani irin aljanna wanda koramu na gudanuwa a ƙarƙashin su sannan Allah madaukakin sarki yace kuma da wani waje masauki mai daɗi kaji sunan masaukin ma mai daɗi ne kai ka taɓa jin masauki mai daɗi ai abu mai daɗi sai abin da zaka ci ko to amma wannan a'a ba na ci bane masauki ne amma kuma tsayi ba mai daɗi ka Allah ka kai mu aljanna eh Allah yake fi jannati adin yana nan a cikin aljanna madawwamiya a nan ne mutum zai samu wannan zalikal fawzul azim zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma sai Allah yake bayan duk wannan fa jama'a akwai mutum kuma abin da yake bukata kari a bisa waɗannan abubuwa sai Allah yake akwai kuma wa ukhra tuhibbunaha akwai wasu abubuwan kuma da Allah zai yi kari ina fata an fahimta ma'ana wasu abubuwan alheri kuma da za su biyo bayan waɗannan duk da Allah ya lissafa kaf ai wa uzidukum ala zalika ziyatatin tuhibbunaha Allah zai yi muku ƙarin wani abu kuma wanda shi wannan ba a ma faɗa ba saboda tsabin kusan abu ne na musamman ka san za ka yi wa yaro kyauta sai ka ce zan baka wani abu ba a faɗin abun ko yawwa saboda abun nan mai mahimmanci ne sai ku ga yaro ya ƙara kuzari ko to Allah ya ce bayan ya ba mu gafara da mafira da duka da aljanna sai Allah ya ce to akwai ziyada akwai ƙari wanda duk wanda ya samu wannan ƙarin sai ya so tuhibbunaha kowa sai ya so wannan ƙarin sai Allah ya ce to wannan fa nasara ne kaɗai daga Allah jama'a mun gano wannan da ko ma'ana idan mumini ya haƙura ya ba Allah ya daure ya ainihin wato yi ƙoƙari wajen tsaida addini da jihadi akan makiya to Allah zai ba da nasara ne a hannun mumine shine nasrun min Allah wa fathun qarib ai idza qataltum fi sabilihi wa nasar wa nusratukum dinuhu tukfalu Allah bi nasrikum duk sanda kuka yi yaki wajen taimakon addinin Allah akan hanyar Allah to Allah zai kawo nasara ya danka a hannunku ku za ku zama ku za ku ainihin wato ci wannan nasara kenan sai Allah madaukakin kamar yadda Allah ke faɗi a cikin wasu ayoyi ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum masu imani idan kuka taimaki Allah fa Allah zai taimake ku shin za mu iya taimakon Allah ne ka gani ba za mu iya taimakon Allah ba amma in muka yi kokari wajen daga addinin Allah to Allah zai yi mana taimako wa yusabbit aqdamakum sannan Allah ya tabbatar da daga mu wannan aya shine aya na bakwai a cikin suratul Muhammad قال تعالى أو نوجه الله نتيوا ولا ينصرن الله من ينصره تبت حقيقة باب كوكونتو Allah madaukakin sarki zai taimaki duk wanda ya taimake shi akwai inda zamu ga Allah balle mu je mu taimake shi jama'a Allah na son mu siyo mishi tebane ne a kasuwa to wani irin taimako shine mu mu dage akan addinin mu mu ba da ainihin dukiyar mu wajen ɗaukaka kalmar Allah mu ba da jikin mu wajen ainihin ɗaukaka addinin Allah ya zama ba ma ba ma rauni a gwiwa duk sanda aka ce ga wani aikin Allah ya tashi to mu ne gaba gaba to kenan addinin za mu taimakawa to idan muka yi haka Allah ya yi tsauri tabbas zai taimake mu inna Allah la qawiyyun azim lalle Allah madaukakin sarki shine wanda yafi kowa da komai karfi sannan Allah mabuwayi ne kamar yadda yazo a cikin suratul hajji aya ta 40 mala yace cewa da Allah madaukakin sarki yayi wa fathun qarib ai wani nasara ne da za ku samu na kurkusa ajili da gaggawa Allah zai kawo muku wannan taimako da gaggawa Allah zai biya wa mutum bukatar sha wannan rayuwa fa hadhihi ziyada hiya khairud dunya mawsul bi na'imil akhirah wannan ƙari da Allah zai yi shine ni'ima da zai yi mana a duniya wanda ni'iman nan ba zai kare ba har sai mun je mun haɗu da shi a lahira amma fa gawa liman ata Allah wa rasul liman ata Allah wa rasulahu ga wanda yawa Allah biyayya kuma yi wa manzon Allah biyayya yi wa Allah da'a yi wa manzansa da'a kaga ba kowa zai samu wannan nasarar ba sai mai wannan sifar idan baka yi wa Allah da'a ba ko in baki wa Allah da'a ba to gaskiya mutum ba zai shiga cikin wannan ni'iman ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace eh wa nusra wa nasrullahi wa dinuhu da nan taimakon Allah da Allah zai yi wa bayansa da kuma wato da kuma taimakon addinin Allah da ɗaukaka addinin Allah so duk wanda ya samu kanshi wajen yi wa Allah da'a yi wa manzansa da'a taimakon Allah da gudunmuwa wajen addini to wannan shine zai samu rabo sai Allah ya ce wa bashiril mu'minina ku yi wa mu'mini albishir wane ne mu'mini wanda ya haɗa waɗannan sifofi wanda imanin shi da Allah ne ba da wani Allah ba kun dai yadda muka yi bayani ake imani da Allah ko duk wani abu da zai sa ki saba wa Allah ki yi shirka da Allah to ki nisance shi ki haƙura akan wannan al'amari na rayuwar duniya abinda Allah ya tattala miki a lahira ya fi wannan sannan wannan duniyan za a dawwama ne in kin ce kina son ki samu kaza ki mallaki kaza ki yi kaza duk in Allah ya baki wannan kazan da zaran shekaru kin kai kin tsufa kuma sai ki fara tunanin ina ma da an mutu dan a lokacin kin zama matsala ba ki iya zuwa biyan bukatan kanki da kanki sai an taimaka miki sai ki ga yanzu wai ni ne zan yi ba haya amma sai an daura ni akan fo shikenan rayuwar ta kare kenan sai ku ga ƴaƴan ma da magadan da duk iyali kowa ma ya gaji da ke da ana sha'awan ganin ki yanzu ɗakin ki ma aka ga kofar ɗakin sai mutum ya ƙara juyawa dan an san aka shiga yanzu matsala ne ko dai a je a ga amai ko a ga fitsari ko a ga kashi akan gado to wa zai tsaya yana wanke to kun ga matsala ya faru kenan ko to me ya fi wa mutum ya haƙuri akan yadda Allah ya ɗora mishi akan rayuwa ya haƙuri akan duk abin da Allah ya bashi ya samu na rayuwa sai ya bauta wa Allah ya samu rabo ranar lahira daga ƙarshe sai Allah ya ƙara kira mu da wannan suna mai daraja wannan suna mai matsayi na imani Allah ya ƙara cewa يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله حكمة الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر الله مدفكين سكيت يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يا قوة عند سكي إيماني ku zamo cikin waɗanda za su rinka taimakon Allah kun ji ko daga nasuru ansar ku zamo cikin waɗanda za su taimaki Allah ai ma'ana waɗanda za su yi ƙoƙari wajen ɗaukaka addinin Allah kama kala isa kama yadda annabi isa alaihi salatu wassalam ya gaya wa mabiyan shi me yace da su kama kala isa ibn maryam lil hawariyina annabi isa shi ma ya taɓa gaya wa mabiyan shi irin wannan waɗanda ya kawo wa addini ya gaya musu haka yace musu man ansari ila Allah jama'a cikin ku wane ne zai taimake ni ne wajen ɗaukaka addinin Allah wane ne zai yi min agaji wajen ya tsaya mu yi addinin nan tare idan hali ya kama shi ma ya zai kai addinin nan inda labarin su bai kai ba wane ne cikin ku qala hawariyuna waɗannan mabiya na shi tsarkakakku sai suka ce nahnu ansarullah mu dinnan mu ne rundunan Allah mu dinnan mu ne za mu agaji addinin Allah za mu taimaki Allah fa'amana ta'ifatun min bani isra'il sai aka samu wasu gefe wasu yanki cikin banu isra'ila yahudawancan kenan da muka bada labari ko sai aka samu wasu ɗan kaɗan wasu sashi daga cikinsu sai suka yi imani amma sauran fa wa kafarat ta'ifa wasu gefe kuma sai suka kafirce Allah yake fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirina sai aka wayi gari Allah ya baiwa taimako suwa Allah ya ba taimako waɗannan da suka yi imani sai zan su ne suka samu nasara akan waɗanda suka kafirce to su waye suka yi imani su waye suka yi kafirce za mu zo mu ji su yanzu insha Allah babban malamin tafsiri ibnu kathir al-jimashqi yace yaqulu ta'ala amiran ibadahu al-mu'minina an yakunu ansar Allah Allah madaukakin sarki yana faɗi yana umarnin bayansa muminai cewa su zamo mataimaka Allah fi jami'i ahwalihim a cikin ayyukansu baki ɗaya kaf idan ke yar kasuwa ce ki taimaki Allah a wajen kasuwancin ki ta wani hali ta yaya ya zama ba kya magudi wajen kasuwancin ki ba kya haɗa mai kyau da mara kyau ba kya cutan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kya yi musu magudi ba kya cutar da su sannan ba kya ƙarya wannan sifan 'yan kasuwa ne ko saboda ana son a ci riba da yawa a ci riba da yawa riban da ta ba zai amfane ki a duniya da lahira ba wannan riba sunan shi ba gara ki samu riban da zai miki amfani duniya da lahira ba saboda haka ko da ke 'yar kasuwa ce za ki iya taimakon Allah idan ke ɗaliban makaranta ce ki yi ƙoƙari wajen sanya ikhlasi wajen abin da kike yi duk abin da zaki yi ki yi tsakanin da Allah idan ke matar aure ce ki zauna gidan mijinki tsakaninki da Allah kar ki tsaya kina ainihin wato zaman aure zaman ya zama saboda kin ga wani da wani da wani suna yi to duk abin da da wanta da wanta aka yi musu ke ma ce dole sai an yi duk abin da ya faru da wanta da wanta ke ma ce dole sai ya faru da ke to kin ga wannan zama ba dan Allah yake yi ba domin idan mutum yana zama dan Allah to zai mai da al'amarin shi baki ɗaya kaf zuwa ga Allah abin da Allah yake so shi za ta yi abin da Allah bai so ba za ta yi ba a ƙarƙashin wannan ba za ta zamo cikin waɗanda su ne za su zama shugabanni na tara tawagan majalisa ba da an ce ina za a yi hira yau a ce gidan wance ce ai nan ne gidan gulma nan ne gidan guntsugulu nan ne gidan to duk waɗannan ba taimakon Allah kike yi ba to ba ki daga cikin waɗanda za su samu wannan alheri jama'a an fahimta ko amma ya zama kina nan gidan auren ki kina biyayyan Allah kina ibadojinki ba ki taka inda mijinki bai sani ba ba ki taka inda mijinki bai yi umarni ba ba ki fita sai da izinin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen bayyana darajar mata fa annabi yace mace idan tana gidan aurenta tana zama tsakaninka ta da Allah duk sanda take kai komo tsakanin kicin ɗinta da ɗakin mijinta sai a rinka rubuta mata ladan kamar tana yin umara kun ji fa jama'a umara yanzu nawa ake biyan kuɗin jirgin umara akwai wanda bai san zuwa nan to mu tafi mana ba kuɗi ko to kin ji a cikin gidan ki ashe ke kullun kina umara kin zo kitchen sai kika ce kash na manta da siga sai kika ƙara komawa kash na manta da magi kika koma wannan zuwa da dawo wannan ba asara kike yi ba ta ina ma da ni mace ne akara maka Allah ma'ana gagara ba sa kullun fa zaki kai komo to amma me sharadin ya zama kina yi dan Allah kuma kin zauna kin rike amanan zaman aure shine sharadin amma in ba haka ba kin fita kin je yawo gidan wance kin wannan zunubi za a ta rubuta wa mutum zama an gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ce to da annabi Isa ma'ana Allah madaukakin sarki ya umarci al'umma su kasance a kowane hali kun gani shi yasa na kawo wannan misali domin wata yanzu za ta ga to ai ni ba malam bane ni ba na tafsiri ni ina zan yi wa'azi a'a duk halin da mutum ya samu kanshi akwai inda shi ma zai iya taimakon Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko wajen maganganu kun gani malam yake bi akwali duk abin da zaki faɗi ki yi kokari ki ga kin daina yin ƙarya in ba za a ce ba a yi ba ko an dan taba a da so daga yanzu a daina an fahimta wa af'alihim da ayyuka da kike aikatawa duk abin da kike aikatawa ki ji tsoron Allah ki san Allah madaukakin sarki ya wakilta miki wasu mala'iku da suke kulawa da ke duk abin da kika yi za su rubuta sannan su ba a ba su cin hanci ba ranar da zaki kai raqibu da atidu da Allah ga wannan dan hamsin din da Allah ku share wannan abin da na dazu zai yi wannan sai dan sandan Najeriya jama'a mun gane wannan da kyau ko amma waɗannan mala'iku Allah madaukakin sarki ya ce suna nan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba abinda mutum zai faɗi sai sun rubuta kenan sai ki fara jin tsoron Allah duk inda zaki shiga duk abin da zaki faɗa wa anfusihim sannan da rayukansu wa amwalahum da wajen dukiyansu waɗannan baki ɗaya kaf suna taimakon addinin Allah da waɗannan abubuwan kun ga sun yi da baki sun yi da aiki sun yi da jikinsu kuma sun yi da dukiyansu wa an yastajibu lillahi wa lirasulihi kama tajaba alhawariyin Isa hina qala sannan sa amsa kiran Allah sa amsa kiran manzon Allah kamar yadda waɗancan sahabban annabi Isa su ma da annabi Isa yace wane ne cikin ku suka ce ga mu nan kar ka samu matsala mu za mu taimaka maka to mu ma mu amsa kiran Allah mu amsa kiran manzansa duk sanda muka ji an ce Allah ya haramta mana mu yi kaza mu bar wannan abin duk sanda muka ji Allah ya ce mu yi kaza to mu aikata shi haka duk sanda kuka ji an karanta muku hadisi ingantacciyar hadisi cewa annabi ya ce a yi kaza ku yi kokari ku yi annabi ya haramta kaza ya hana kaza ya tsine wa duk matan da take kaza to kake kuskura ki zama cikin waɗanda za su yi wannan abu shine annabi isa yake gaya wa an yi wato sabon shi man ansari ila Allah wai cikin ku ne wa zai taimaka min zuwa ga Allah ai man yu'inuni fi da'wa ila Allah azza wa jalla kun gani wa zai taimaka min wajen yada addinin Allah wa zai taimaka min wajen ci gaba da addinin Allah ayi wa'azi ayi da'awa ke ma sai kiga wai a cikin wannan lokaci mutum nawa kika yi kokari kika hana ta wani abu mara kyau da take yi ki yi kokari ke ma mutum nawa kika yi kokari kika jawo ta inda ake wa'azi a'a ba wanda za ki jawo to ki samu ko da dan kashe din nan da aka yi ki aika mata ke ma ki je ki saka ki ji wa'azin nan eh da wannan fina-finai da ake zuwa ana haya to a je a rinka yin wa'azi ne yanzu ga wannan ke ma ki je ki ji kun ga an samu amfani kenan ko eh annabi isa yake wa zai taimaka min wajen da'awan aljinin Allah qala al-hawariyuna kun ji waɗannan hawariyuna wa hum atba'u isa alaihi salam su ne wannan mabiyan annabi isa Allah ya kara mishi aminci sai suka ce me nahnu mu dinnan mu ne ansarul lahi mu ne za mu taimaka wa Allah mu ne rundunar Allah ai da an gama an gana Allah ai nahnu ansaruka ala ma arsalaka bihi mu ne za mu taimake ka akan abin da aka aiko ka da shi wa mawazaratuka wa mawaziru wa mawaziruka ala zalika kuma za mu agaza maka a wajen haka ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام فكون غير waɗannan su ne Allah madaukakin sarki ya mai da su masu wa'azi a ƙasashen Sham a wancan lokaci fil isra'iliyina a cikin Isra'ilawa wal yunani wal yunaniyina da kuma turawa su ne masu wa'azi a can a wancan lokaci wa haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu fi ayyamil hajj to irin wannan hali fa manzo Allah shi ma ya samu kanshi a ciki a farko farko lokacin da ya fara wa'azi sai ya zam ‘yan uwan shi mutanen shi ƙuraishawa dukan shi suke yi su ba sa jin wa'azin saboda haka suka hana annabi ya wa'azi suka ce ba ma son jin wa'azinka in kuma kai to za mu ɗau mataki a kanka annabi baya samun daman da zai tara mutane ya musu wa'azi sai shekara ta kewayo in za a zo aikin hajji irin wanda ake yi a lokacin maguzanci tun a wancan lokacin ana aikin hajji jama'a amma yadda ake yin shi ba yadda muka zo muka yi bayanin na musulunci ba yanzu a wancan lokaci kowa yana zuwa yana kada kalan kuwan shi ne idan aka ce shekara ta zagayo wannan mai siyar da menene maganin kaza ya zo wannan mai siyar da masa da maciji wasa da kunama kowa zai zo kowa ya sheke ayan shi saboda haka yan bori bokaye kowa zai zo ya ta nashi sujjabar masu gumaka kuma za su je su ta jinginawa da jikin kaba suna cewa to Allah fa shekara ya kewayo wai da Allah shi yake yi yana jinjina Allah haka kuma yana gaya wa Allah shekara ta kewayo Allah kaka manta da ni bana bayan gashi kai kai ne kake fara taimakon Allah tukuna jama'a mun fahimta ko haka kowa ke baje kasuwan shi yake baje kolin kasuwancin shi to annabi a wannan lokacin shi ma sai ya samu dama ya dan yi wa'azi tunda kowa ma yayi to shi ma bari yi a wancan lokacin in aka zo kaban Ka'aba za a yi dawafi to ka'ida tun a wancan tun a maguzanci mutum baya zuwa da kayayyakin shi da yake yawo da shi a yau da gobe shine kafin a shigo maka kowa sai ya je ya cire kayan shi ba shine miƙati da ake ɗaukan ihrami ba to amma kun san yadda suke ɗaukan nasu miƙatin a wancan lokacin duk wanda ya cire kayan shi to a tsirara zai shigo maza da mata saboda a lokacin suna cewa wai ai shi Allah da zamu zo mu samu a gidan nan to Allah ne na musamman to ba kyau mutum ya zo ya samu Allah da kayan da yake saba ma Allah da shi saboda haka kayan nan sun saba wa Allah an je gidan kulab an je gidan taron suna an yi gorawa an yi duka ina fata an fahimta duka an yi saboda haka gaskiya akwai kunya aje da sai a cire to abinda kuma ya fi shi tashin hankali sai kuma kowa ya shigo tsirara kuma sai su rinka dawafi a haka kuma kun san wani abun mamaki kuma kowa zai rinka cewa to na je fito ina yi wa Allah dawafi ne duk wanda ya kalli tsare shi na Allah ya isa ban yafe ba to sai a ce wa ya ce ke ma ki bayyana to haka a wancan lokacin haka suke yi to manzon Allah kun ga a lokacin shi ma yana da daman yayi wa'azi kenan shi kuma sai ya je ya rinka tara jama'a ya je ya rinka tara jama'a wancan na wasa da maciji shi kuma yana wa'azi da Qur'ani wancan na wasa da nakiya da garma annabi na wa'azi da sunna jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa ke ma duk inda kika samu dama wallahi ki karantar da Qur'ani da sunna ki karantar da sunnan manzon Allah kake sakaci jama'a mun fahimta ko duk dama in ya samu to ki maza ki shigar jama'a mun fahimta ko za mu zo mu ji bayanai insha Allah Allah ya kai mu gobe darussa da za mu zo mu yi game da ahkamul jana'iz ko da inda aka ce an zo an tare ne ana zaman makoki to ki faɗi sunna ki faɗi hadisi Qur'anin manzo Allah ce jama'a Allah ya hana a rinka irin wannan ihu saboda haka a ji tsoron Allah ya shiru sannan bayan an dan yi jaje na minti biyu a ce to kowa ya tafi gida ba zaman makoki eh ke ma ki shigar da sunna kowa ya zo ya baje kolin nashi abin nan din sai ke ne ba za ki sunna ba duk wanda zai yi wani abu mara kyau da bid'a za a yi fati ba wanda yake jin kunyan kowa kowa zai je ya hada fatin shi amma ke za ki faɗa abin Allah wai sai a ce wai kina jin kunya wai dan a ce wai sai a rinka cewa ai waɗannan masu wa'azi ai eh ke ce masu wa'azi kin yadda ranar tashin alkiyama Allah ya tayar da ke cikin masu wa'azi su kuma a tayar da su cikin masu rawan banjo Allah madaukakin sarki ya sa mu dace saboda haka manzan Allah a wannan lokaci sai ya tara mutane musu wa'azi har daga cikin abin da annabi yake cewa bari ku ji sai annabi ya rika cewa man rajul ya'wini hatta abliga risalata rabbi jama'a da kuka zo aikin hajji a garin nan irin na maguzanci dan Allah ko wanda zai taimake ni ni din nan mutumin makka ne amma mutane na sun hana ni in isar da sakon Allah ku kuma kun zo daga kasashen ku ko wani daga cikin ku zai taimake ni ya kai min sakon nan zuwa ga mutanen shi domin Allah ya aiko ni ga duk duniya ne ni kuma ni kadai ne ba yadda za a yi in raba kaina to a samu wanda zai taimaka mu jama'a ko mun fahimta shine irin kwanan nan da mu ma muka zo muka tare wa manzon Allah sakon manzon Allah muka tare kwanan nan muke izawa jama'a mun fahimta ko shi yasa duk ke ma inda kika samu kanki to ke ma ki tabbata kina isar da sakon manzon Allah sallallahu kun ga manzon Allah yayi wannan shela wane ne zai taimake ni wajen isar da saƙon ubangiji na fa inna quraisha saboda quraishawa dangi na mana'uni an uballiga risalata rabbi sun hana ni isar da saƙon ubangiji na hatta qayyada Allah azza wa jalla lahu al-aws wal khazraj kun gani a irin wannan lokaci fa a lokacin ne mutanen Madina suka ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba su taba jin labarin manzon Allah ba sai da aka zo irin wannan lokaci da annabi ya wa'azi to ku kaddara da annabi bai yi wa'azi ba fa shine ke ma inda kika samu daman nan kina yin wa'azin nan ko za ki ga mutane da yawa sun sa miki ido sun ce wacce akwai mutum ɗaya ko biyu wanda su kuma daga nan Allah zai shirya da su to ba an samu karuwa ba to in kin yi shiru fa ba za su shiryu ba saboda haka kar ki duba wai mutane da yawa za su ce daman ku yan kaza ku yan wane ne ku ki faɗa a nan Allah zai shirya da mutum ɗaya ko biyu kun ji da ausu da hajrat ausawa ba hausawa ba ba aus to daga aus shine ausawa da kuma hazarajawa a nan suka ji wa'azin manzon Allah sai suka je suka samu mutanensu ba su cewa manzon Allah sun amsa ba sai suka je suka yi mitin mun ji Muhammad ya bayyana kuma yana wa'azi gaskiya mu mu taimaka mishi an fahimta ko nan da nan mutanen Madina mutanen arziki mutanen alheri duk wanda ya taba zuwa Madina ya san su da wannan ina fata an fahimta suka suka shawara suka ce gaskiya mu ya zo ma ya zauna a garin mu in mutanen shi ba za su bari yawa a garin ba kun ji sanadiyan da aka fara samun manzon Allah aka ce mishi ya dawo Madina ke amma annabi ya ce ai Allah ne ya aiko ni ni ba na yin yin kaina sai Allah ya min izini in yi hijira tukuna mutanen sun ce mu mun shirya ka jawo cikin mu ka zo ka zauna ina fata an fahimta annabi ya ce babu komai idan haka din shine alkhairi Allah zai yi min izini ku dai je ku ci gaba da sanar da kuna yin albishir da wa'azina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ji daga inda suka samo suna ansar kenan shi yasa ake cewa mutanen Madina ansarawa shine man ansari ila Allah to su suka fara agazawa manzon Allah daga ƙarshe kuwa Allah yake kai tafi garin ma ta zauna ka bar Makka kun ga sai Madinan ma ya samu ɗaukaka sai zan yanzu duk wanda ya je maka in bai je madina ba ma sai ya ji yaya ne ko ba haka bane jama'a to shine Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa qawlihi ta'ala fadan Allah madaukakin sarki da Allah yace fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa sai aka samu wasu yanki cikin banu isra'ila mabiyan annabi isa wasu yanki suka imani da shi wasu yanki kuma suka kafirce da shi to shi kuma ya aka yi annabi isa allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi aminci a lokacin da shi ma ya fara ainihin wato wa'azi yahudawa sai zan suna jin haushin shi allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu tinuwa sai zan ba su ƙaunan annabi isa ko misƙala zarra ga waɗannan sahabban shi su shi fa bai takura su ba fa bai ce su zo su yi dole ba amma kawai ya daina wa'azi shi yasa duk wanda ya ji baya jin daɗin wa'azi to shi ma yana da jinin yahudawa ne eh shi ne magana ke da an fahimta ko to mutum ya zo yana yana wa'azin shi bai sa ku dole ba amma ku kuma ba kwa so sai suka shawarar za su kashe annabi isa yahudawa ba suka shawarar za su kashe dan su kashe annabi a wajen su ba wani matsala ba ne to eh shine irin yahudawan da yanzu ma suke kashe malamai jama'a an fahimta ko abin duk ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake annabi Isa Allah ya ƙara mishi aminci da Allah ya madaukakin sarki ya bayyana mishi cewa ga abin da waɗannan yahudawan suke son su aikata a kan shi wata rana yana zaune a cikin a cikin gida da shi da jama'an shi da sahabban shi an fahimta ko sai annabi Isa sai ya zo sai ya ce ya ku mutane na ni din nan a lokacin da lamma arada Allahu azza wa jalla an yarfa Isa ila sama Abdullahi dan Abbas yake bada ainihin wato labari a lokacin da Allah madaukakin sarki zai dauke annabi Isa kun ji dalilin da yasa aka dauke annabi Isa kenan kashe shi suka zo za su sun gama shawara ranar gari na wayewa kawai suka taho gidan to kafin su iso sai Allah maɗaukakin sarki sanar da annabinsa annabi isa shi kuma yana cikin mutanen shi wa hum fi baitin suna cikin wani gida isna ashara rajulan da shi da mutane goma sha biyu kaga su nawa kenan yanzu su sha uku duk da shi annabi isa min inin fil baiti wa ra'suhu yaqturu ma'a annabi isa sai ya fito daga cikin wani ɗaki ko ya je yayi wanka ne ko ya ne ruwa na diga daga kanshi sai ya samu jama'an shi yake da su inna minkum man yakfuru bi isnata ashara marra kaga ku nan goma sha biyun nan ko to wani al'amari zai faru yanzu yanzu nan ba da dadewa ba sai an samu wani daga cikin ku ya kafirce wa Allah har sau goma sha biyu ku da kuke nawa ma kenan balle waɗanda su ba su cikina an fahimta ko faqala sai annabi Isa yace ba da an amana bi bayan da ku fa ga kun kun yi imani da ni ba kun san ni annabin Allah ne muna tare da ku amma yanzu Allah zai saukar da wannan al'amari wanda wasu daga cikin ku sai sun kasance har sau goma sha bayan da sun yi imani qala sai annabi Isa yake sai sai Abdullahi da Abbas yake sun qala ayyukum yulqa alayhi shubhi daga cikin ku wane ne zai yadda wane ne zai amince a ɗauki sura na a ɗora masa waye zai amince cikin goma sha biyun nan fa yuqtal kuma bari ku ji fa duk wanda aka dora mishi surar nan tawa kashe shi za a yi kun ga ya gaya musu abin da zai faru ko kashe shi za a yi amma in aka zo kashe shi za a dauka ni ne shi shine fa yuqtalu makani sai a kashe shi a madadina amma bari ya ji an gishe wa yakunu ma'i fi darajati amma wannan mutumin zai zama tare da ni a cikin aljanna a ranar lahira matsayin mu ɗaya da shi kaga alfarma alheri ya samu ko to amma fa mutuwa kuma fa da wuya ba ba wanda yake son mutuwa qala abdullahi dan abbas yake fa qama shabun min ahadathihim sai aka samu duk cikin su ba wanda ya miƙe sai wani dan yaro saurayi wanda duk shine ya fi su kankanci shine autan cikin su kaji da tawa an yi shekara da shekaru amma kuma ba a son mutuwa zama an gane wannan sai wannan dan yaron sai miƙe sai ya ce ana ni na yarda a sa min ma'ana tamanninka kuma a kashe ni in kasance tare da kai mu zama matsayin mu daya fa qala lahu idlis annabi ta sai ce da shi zauna zauna sai ka shika kankanta misali kenan ko thumma da'a alaihim fa qama ash-sham annabi isa can sai ya ƙara yin wannan magana yace jama'a cikin ku wa zai yadda a sa mishi ainihin wato kamanni na amma fa kashe shi za a yi sai dai kuma yana tare da ni wajen matsayi idan ya yadda faqala faqama ash-sham annabi isa da ya ƙara yin tambaya annabi sai wannan saurayin ya ƙara miƙawa yace ana nace ni na yadda faqala lahu jilis annabi isa ce zauna bari dattawa su gama shawara suna shawara ne tukuna summa aada alaihim ya ƙara wannan tambaya karo na uku faqama shabu wallahi wannan saurayi shi ya ƙara miƙewa yace ana ni kam na yadda to a karo na uku nan faqala sai annabi isa yace na'am anta zaka shikenan kai zaka samu wannan daraja tunda kowa an bashi dama ya noke to kai din nan ɗaya biyu uku har sabi uku to kai za ka samu wannan daraja shikenan fa alqa alaihi shubahu isa nan da nan kawai sai ko aka dora mushi kamar nan annabi isa sai suka zama iri ɗaya sak jama'a mun gane wannan da kyau ko to suna zaune yahuda wannan sai suka iso kofar gida a daidai wannan lokaci akwai wani huji saman wannan gida kawai sai aka ga an ɗauke annabi isa sai ya sama kun ji yadda aka ɗauke annabi isa kenan fa ulqi alayhi shubu isa wa rufi'a isa sai aka ɗauke isa alayhi salam min min rawza min rawzanati fil bayt daga wani huji da yake saman gidan ila sama sai aka yi sama da annabi isa qala wa ja'a talabu min al yahudi kafin ka ce wani abu sai yahudawan nan suka buɗe kofa suka shigo cikin gidan suna shigowa fa aka zu shabihahu ai suna zuwa suka ce gayi nan gayi nan suka ce waye aka ce isa mana ba gayi nan ba wannan mutane suka ce a'a ba shi bane sauran jama'a kenan ko suka ce ba shi bane ai ga annabi isa can ai sama suka ce kaji za su mai da mu yan iska mu din ne ba mu san isan ba ga isan muna gani ku ce mana suna cewa ku kalla ga isan ana sama da shi amma ba su ji ba kawai sai suka jawo shi kawai suka yi waje da shi jama'an gane wannan da ke ko me ya faru fa akhazu shabihahu fa qataluhu sai suka je suka kashe shi to wannan din nan shine suka je suka makala shi a cikin wannan cross din nan da kuke gani jama'a an gane wannan da kyau ko shine suke cewa wai annabi Isa to da aka kashe shi waɗannan mutane da suke zaune kun san daman maganar da annabi Isa ya fara gaya musu ya ce abu zai faru kuma yanzu nan ku da kanku ma za ku fara kafircewa ai kuwa wannan al'amari na faruwa wa sallabuhu sai suka je suka gicciye wannan saurayin suka gicciye shi a jikin wannan abin itacen nan wa kafara bihi ba'dhum isnatay asharata marra nan da nan waɗannan mutanen nan da suke cikin gida kawai sai suka kafirce wa annabi Isa har sai da suka kafirce su goma sha biyu kamar yadda annabi Isa ya faɗi so goma sha biyu suka kafirce bayan da kuma fa shi ne sahabban shi bayan da su suka yi imani da shi me ya faru fatafarraqu fihi salasa firaqin nan da nan sai suka kasu kashi uku sai suka kasu gida uku ko faƙalat to bari ku ji kasin farko firqatan wato kaso na farko daga cikin su sai suka ce kana Allah fina ma sha'a thumma sa'ida aw sa'uda to wato da ba mu da ido ne ba ma gani ashe Allah ne ya fado cikin mu muke ta rayuwa da shi kun ji inda suka fara fada suka fara bata wato daman Allah ne a cikinmu muke rayuwa da shi shi ne yanzu ya koma inda ya taho la to isa ya zama Allah kun ji daga inda aka fara ce mishi Allah ke jama'a kuna fahimta ko to jama'a tsakani da Allah kiristoci sun san wannan inda sun san wannan za su rika bautan shi sannan kungiya na biyu su kuma me suka ce to waɗannan su ake cewa al-yaqubiyya ina fata fahimta kun ji sunan su kenan waɗanda suke cewa Isa shine Allah nafsun Allah sune Yakubiyya wa qalat firqa to saura kashi nawa kashi biyu ɗaya bangaren na biyu kenan su kuma suka ce kana fi nabnullah ma sha Allah summa rafa'ahu ilayhi a'a kai ku kun cika zafi Allah ne da kanshi zai sauko a ce mun yi shekara da shekaru da alhaba da Allah fa ku rena marwayo mana ba Allah bane amma dan Allah ne kaji masu imani karami kenan su kuma sai suka ga a'a Allah ya turo wani dan shi ne shi ne dan ya zo ya wani aiki to yanzu da Allah ya ga za a kashe mishi da sai ya dauke kayan shi jama'a mun fahimta ko wa haula'i annasturiya waɗannan su ne ake cewa annasturiya kun ji sunan shi kenan wa qalat firqa kashi na uku kuma su kuma me suka ce sai suka ce kana fina abdullahi ma sha abdullahi wa rasulihi ma sha Allah a'a gaskiya kam ku dinnan ku yi a hankali Allah ya taba haihuwa ne Allah da bai taba haihuwa ba ya za a yi kuke dan shi ne ya sauko Allah ya turo bawansa ne kuma manzansa kuma ya zo a isar da sakon shi da Allah madaukakin sarki ya ga za a zo a kashe bawansa da manzansa shine ya sauke shi saboda haka Isa bawan Allah ne kuma manzan Allah ne kun ga waɗannan su suka yi imani imani na gari kenan jama'a an fahimta ko to kun ji yadda suka kasi uku kenan shine suka ce Allah ya aiko shi ya zauna gwargwada abinda Allah ya so sannan aka ɗauke shi to waɗannan tun a zamanin annabi isa tun a wannan zamanin alaihi salam su ake cewa almuslimuna waɗanda suka sallama ma Allah jama'a mun fahimta ko fatazaharatil kafirat aw al kafiratani sai waɗannan kafiran nan guda biyu sai suka ce to kaga mu da muka ce Allah ne da ku da kuka ce dan Allah ne to mun fi kusa da juna waɗannan 'yan iska ne mu yaƙe su mu kashe su sai suka haɗa ma waɗannan musulman sai suka haɗa musu kai kuna jin yadda abin ke faruwa ko da suka haɗa musu kai sai suka ainihin wato yi nufin su kashe su alal muslima ga wannan da ya yi imani fa qataluha sai suka kashe su duka dukan su suka kashe su falam yazal islami qamitan hatta ba'atha Allahu Muhammad to daga lokacin sai aka daina jin labarin waɗanda suka yi imani imani na gari da annabi Isa shi yasa tun wancan lokacin daga masu ce mashi Allah sai masu ce mashi dan Allah har sai da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan aka fara jin labarin musulmai na gari to shine muke musuluncin har wa yau jama'a mun gane ko to kaga duk wanda ya san wannan ba zai koma asalin imanin su ba a zamanin Annabi Isa zai koma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi shine to anan a cikin ayan nan ku duba sai Allah yake fa amanat ta'ifatun min bani isra'ila sai aka samu wasu yanki na bani isra'ila suka yi imani da shi kaga wasu ne musulman kenan wa kafarat ta'ifatun wasu yanki kuma suka kafirce yani ta'ifa allati kafarat min bani isra'ila fi zaman isa wa ta'ifa allazi amanat fi zaman isa ma'ana da suwa ake magana nan waɗannan da suka yi imani a zamanin annabi isa da waɗannan da suka kafirce fa ayyadna alladhina amanu Allah madaukakin sarki yake sai muka taimaki waɗanda suka yi imani ala aduwwihim akan makiyansu fa azzahu zahirina sai suka zan yanzu su ne suke samun ɗaukaka to yanzu za a ce suwa Allah ya taimaka kenan su ne da Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sai manzon Allah ya zo ya zo da wannan imani da musulunci da waɗancan da aka kashe su a zamanin annabi Isa kaga a lokacin an zalunce su an kashe su amma tun da annabi ya zo fa sai aka fara jin labarin musulunci kuma sai aka fara jin labarin imani daga nan kuma sai zan musulunci shi yake ɗaukakuwa akan kowane addini jama'a mun fahimta ko shine bi izhari muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi dinihim ala dinil kuffar shine addinin manzon Allah sai ya zan shine yake ganin bayan kowane addini na kafirci هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة wannan shine lafazi da ya zo a cikin wannan tafsiri na wannan aya mai girma kamar yadda ya zo a cikin surata ainihin wato ali imran har yau yau to gashi malam sai ce to Allah madaukakin sarki ba zai gushe ba yana ɗaukaka wannan addini la yazaluna zahirina ala alhaq Allah ba zai gushe ba yana ɗaukaka wannan addini matukan suna kan gaskiya kun ji ku kuma musulman sai kun tsaya akan gaskiya kada addinin ku ku lalata shi ku rinka koyin irin abin da waɗannan waɗanda ba su imani da Allah ba suke yi yanzu abin da kuma musulmai suke yi kenan sai su ce to ai su ma yanzu in sun je wajen bautan su waka suke ana haɗuwa maza da mata mu ma mu fito da wani tsari mana duk lahadi a rinka taruwa a wani masallaci ko wani ɗakin taro maza su layi mata su layi sai a sa mishi wani suna abin da musulmai suka dawo suke yi kenan kun ga an koma ana koyi da wani addini kenan wannan fatacciyar addinin da ya kafircewa annabi Isa saboda haka musulunci ba ma bukatar mai koyi da komai in ba abin da annabi ya zo mana da shi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsiratar da mu to daga ƙarshen al'amari me zai faru annabi isan nan Allah zai ƙara dawowa da shi ya zo ya cika manzancin shi ina fata an fahimta kun dai ji irin yanayin da ya samu kanshi Allah ya ɗauke shi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana cewa a ƙarshen duniya Allah zai ƙara dawowa da annabi isa har manzon Allah ya bayyana sifan yadda zai dawo annabi ya ce zai dawo yana ainihin wato yana rataye a kafaɗin mala'iku guda biyu ma'ana haka za a ɗauko shi har annabi ya ce kan kuma da a lokacin da ya fita zai yi saman nan an ce ruwa na daga akan shi ko to haka ruwan zai ci gaba da daga akan shi lokacin da za a dawo da shi annabi ya ce za a sauke shi a daidai ka'aba a nan za a sauke shi in aka sauke shi ya fara yin tsawafi tukuna sannan a wannan lokaci duk wani wanda ainihin wato bai yi imani da shi ba to zai tabbatar da cewa lalle ya kasa cewa Allah ne kafin zuwan shi shine Allah madaukakin sarki yace yake cewa wa in minhum illa la yu'minunna bihi qabla mautihi babu wani